بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبي محمد بن عبد الله الأمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kaddara rayuwarmu zuwa yau wuni na 26 cikin wata na shida na musulunci shekara 1446 wadda ya daidai da 28 ga watan 12 miladiya ta 2024 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam wadda babban malami al-maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna iqadul afham na Sulaiman ibn Muhammad al-Hamidi Allah ya musu rahama wannan kuma shi ne zai zama darasinmu na 51 a cikin wannan littafi Allah ya mana muwafaka za mu tashi akan hadisi na ɗari da da arba'in ɗaya ko da biyu a naku littafi ana littafin kuma shi ne ɗari da da talatin bakwai, hadisin jabir ɗan abdullahi haka ne ko? yawa to dai idan yan ba su manta ba muna cikin littafi da yake batu akan sallar juma'a wancan sati mun ji abubuwa da suke da alaka da juma'a da abubuwan da ya kamata mu kiyaye to yau insha Allah za mu daura akan hadisi na gaba bala ya kawo hadisin kamar haka shine hadisi na 137 ana walittafi yace an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين متفق عليه وانا حديثي أنجوش دقى جابر دان عبد الله جابر دان عبد الله mun shafa ɗan labarin rayuwarsa a nan gwargwadon abin da ya sauƙaƙa kuma yana daga cikin mutane waɗanda suke suka ba da gudunmawa a wannan addini na musulunci musamman wajen yada sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin ainihin mai sahabbai wadda suke da hadisai masu yawa kuma yana da abin al'ajibi wadda kullum muna faɗa don matasa su yi koyi da shi abin al'ajabinsa shine an bar shi ya wuce shekara sha ba amma kuma mahaifinsa ya yi mutuwar shahada a yakin uhudu to gabanin ya je yakin uhudu mahaifin nasa sai ya kira jabir din a lokacin shi bai kai girman da za a fitar da shi filin jihadi kaga bai balaga ba bai wuce shekara sha uku ko sha hudu ba sai mahaifinsa ya kira shi ya masa wasiya ya ce masa ina ganin idan gari ya waye ni ne zan zama farkon mutumin da zai shahada gobe abinda nake gani kenan so ina da basussuka masu yawa ina so idan har Allah ya sa na yi shahada to ka biya min waɗannan basussuka sannan kuma ga ƙannanka mata ina so kai musu tarbiyya ka aurar da su kunga mutumin da bai kai shekara goma sha biyar ba ake masa wannan wasici kuma da ya faɗe taso kuma ya zartar da waɗannan ainihin wasici da aka masa bayan ya kamata a dinga faɗar wannan labarin domin mutane matasa su yi koyi da shi to kun ga babbar illar da muka samu a wannan zamanin a wannan karnin yadda mutum zai zama mutum an kashe wasu za su ce to ya mutum zai zama mutum ma'ana yadda mutum zai gane cewa ya zama mutum shi kansa yanzu babu wannan abu dalili shine mun rataye rayuwarmu da hidimar aikin gwamnati da karatuttukan boko sai zama da mutum sai kai shekara talatin har yanzu babansa ne ke masa riga to da ya zai hankalta ya gane ya kamata ya wani abu yadda ake sa ɗan adam ya zama mutum shine in ya kai matsayin da ya kamata ya zama responsible sai a bashi responsibility to yanzu babu da wannan me dalili shine lokacin da mutum ya kamata ya zama mutum iyayenmu na baya za gani in yaro ya kai shekara sha bakwai zuwa sha takwas sha tara ashirin sai a masa aure aure responsibility ne wannan auren da ya sashe zama responsible da amma ku ga yanzu wannan abun babu shi an kashe shi saboda uban da zai wa dan wannan shi ma bai da shi shi kuma dan an kashe masa zuciya an ce sai ya yi karatun boko sai ya nemi aikin gwamnati kuma yanzu aikin ba samu aiki ba kaga wannan sai sa sai kaga mutum ya girma bai san ya girma ba bai hankalta ba ya kamata yan uwa mu gane wannan mutum zai girma bai san ya girma ba kuma gabar da nake so in kai mu ita ce kun ga wannan batun marayu da ake to wannan gabar ita kuma za ta haifar da marici cikin mutane sai da lokacin da mutum ya kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in ya aure to ɗansa na fari da ɗansa na biyu da ɗansa na uku wa'annan su ne ya'ya amma saura abu da zai haifar marayu ina wata kuma ya ci bikiyu dalili shi ne idan ya haifi ɗa yana da shekara arba'in lokacin da zai kai shekara sittin ɗansa na fari shekara zanawa ashirin mukaddara ashirin to mukaddara ne ashirin din kaga virtually wanda za su biyo baya mai su kanana ne kuma sai ya yi dace ya wuce nawa to shi sa mutanen da sun fahimci rayuwa sai ka ga mutum ya kai shekara hamsin da biyar ya daina aihuwa ma ya gama komi ya yi gonaki ya yi aure ya aihu ya je makka ya yi komi yanzu kawai ya zama kaka kai yanzu a shekara sittin har yanzu ba fituka kake ga ga aiwon shiga kuma ko ya kamata yan uwa mu canja tunaninmu wallahi mu canja wa kanmu da al'ummarmu da 'ya'yanmu tunani wajibi ne mu ci mai kitane mai kyau wallahi dalilin da ya sa Allah ya sanya ka khalifa a bayan ƙasar kenan don ka taimaka wajen canja duniya da canja yanayin da ake ciki in kaga wani yanayi da zai sa mutane ba za su gane kansu ba kai a matsayin ka na mutum sai ka yi kokari ka kawo mafitar da mutum zai gane yadda zai canja kansu wajibin mu ne mu tunani mai zurfi kwakwalwar da Allah ya sa maka ita ba ba ka yi ta haƙƙoyi bane ya sa maka ya danka ya dogon tunani ka samar da mafita a kanka da al'umma al'ummar an kashe ta da wayo ko mun kasa fahimta kuga dole to irin su jabir kuga babansa da yake ya san duniya ya san rayuwa sai gwada masa kuma da yake su mutanen kwarai ne suna tafiya da fahimtar iyayensu da ya samu dama da ya zo zai aure sai bai biya sha'awar zuciya ba sai nemi maslaha jabir yana wannan halin an kashe babansa yana hali bashi ya da bebe shi baya iya yawo har wata ran annabi ce ni ina labarin jabir za ka ce ai jabir mabarta sun masa yawa bai iya fita a wannan ruwaya aka ce annabi ya kira shi ya ba shi kuɗi a wata ruwayan aka ce an da a wani jihadi annabi ya ga raƙuminsa ya sa hannu ya bigi raƙumin raƙumin bai tafiya sosai sai annabi ya sa hannu ya bigi raƙumin raƙumin ya yi saurin da bai taɓa yin irinsa ba sai ce masa ka sayar min da wannan raƙumin naka ya ce masa a'a ya ce ka sayar mu ya ce masa a'a ya ce to ka saya suka yi cinikayya shi da annabi kan waɗansu adadi na zinari lokacin da yadda zai sayar sai ce da sharaɗi amma zan hau in kai gidana in sauke kayana sannan in dawo maka da shi in karbi kuɗi annabi ya ce ya yarda jabir ya hau wannan da raƙumi nasa ya je gidansa sannan daga baya ya dawo kuma aka ba shi kuɗi bayan ya tafi sai manzo Allah ya ce a mayar masa da raƙuminsa to me hikimar haka malamai suka ce yayi haka don kare kashe masa zuciya dan an baka abu kyauta ba ka san darajar sa za ga mutane suna samun kuɗi musamman masu hidimar siyasa a baiwa mutum dubbanin kuɗi sai zo ya kashe su a banza ba zai iya gina kansa ba sai annabi ya ce kayan ya siya ya tabbatar kayansa aka siya da aka da sai aka ce to a mayar musu da rakun shi ne da yake da bibiya ba su suka a wani ruwaya aka ce a annabi ya ce masa ka ce duk wanda yake bin ka bashi mu haɗu da shi a gonar ku gonar akwai bishiyar dibino shikenan annabi ya suka je gona aka je wannan bishiyar dibino da take yaya manzon Allah aka ce ya sa kafarsa mai albarka a jikinta ita jabir ya hau bishiyar ya waice daga sama ga dinga jijjiga yana kai yana rishi da ita ɗayan dibino suna zuba suka zuba suka zuba aka ɗabi aka biya kowa bashinsa sauran dibino ya rage ce ka ɗabi wannan kaje ka yi sana'a ka ci da ɗan uwanka shi ne da ya samu kuɗi abin da ya fara yi na farko shi ne yadda zai tabbatar da cewa shi mutum ne sai aure to da ya zo auren na sha'awa ya ko na maslaha sai na maslaha ya auri bazawar babbar mata ya je gaya manzo Allah na ce na ma da ka auri budurwa ta maka wasa kai mata wasa ya ce a manzo Allah na auri wannan saboda akwai karni na marasa hankali na karo marar hankali ga ga ga ina yaro abin sai yawa kun ga mu yi kokarin wajen canja ƴaƴanmu da mai da su mutane ta hanyar samar musu abin yi da kuma ɗora musu ɗawainiyoyi ya za ga wani yaro da kansa zai zo ya samu abin sai ce ina so zan yi aure sai baba ya kore shi ya ce mai kake ci in ya kawo maka na daga titi ba ka kai ga jawo amma da ka ce musu na yadda za ka yi amma yanzu abin da za mu mai da mai da mai kai mu ji shi ce ina da kaza ina da kaza ina da kaza ce eto kasa akwai kaza eh kasa akwai kaza eh to ka je ka gama da waɗannan sai mu sai a dora kaga ka ka tafi tunanin sa ka taimaka masa amma an ka kore shi baka taimake shi ba to wannan shine a takeici Jabir dan Abdullahi ya biya bashin da babansa ya masa wasiya kuma ya ci gaba da rayuwa ya zama mutumin kwarai ya karantar da mutane wannan addini to cikin karantarwarsa shine yake ba mu wannan labari yace ja'a rajulun ya ce wani mutum ya zo wannabiyu sallallahu alaihi wasallama ya kutubun nasa yawon juma'a a lokacin da mutumin nan ya zo annabi yana yi wa mutane hudu ba ranar juma'a faƙala da annabi ya ganshi a cikin mutane mutumin ya shigo sai annabi ya ce masa sallaita ya fulan ce kaiwa ne ka yi sallah kuwa ƙalala sai ce a'a kala ƙun sai ce masu tashi farka rakatai ne tashi kai raka'a biyu wafi ruwayatin a wata ruwaya ce ƙun fasalli rakatai ne ka tashi kai salla raka'a biyu wannan mutumin sai ya tashi ya yi salla raka'a biyu malamai suka ce shi wannan mutumin sunansa sulaikatu al-gadafani Sulaika al-Gatafani shine ya shigo masallaci daga cikin irin abin da malamai suka ce suka ce annabi ya ce masa ya tashi ya sallah a wata a wata fahimta daga malamai suka gabatar suka ce saboda annabi yana so ya nuna shi a cikin mutane ya shigo da tufafin da basu da kyau yana so wani ya masa sadaka wanga mu yanzu ba mu iya ba za mu iya tsinka irin wayannan abun ba annabi ya ce masa kai wani tashi ka san irinsa da annabi zai yi menene abin da za ku yanta duk hankalin mutane zai kai kansa sai mutane su ga irin yadda yake idan mutane sun ga yadda yake to masu kaifin basira masu hankali za su fahimci saƙon da annabi yake faɗa sai su taimaka masa da aka shi sa annabi ya ce masa wane ka yi sallah ne ya ce a ya ce to tashi kai sallah raka abi sai da ya tashi ya yi wannan sallah raka abiyu ya tashi ya yi wannan bayan ya yi shi ne kuma sai ya zauna ya saurari hudu ba wannan hadisi game da malamai suka fitar malamai sharhin littafi ce ja a rajulun ma'anansa huwa sulaikul gatafani ya ce sunansa sulaikul gatafani ce sallaita ya ne a sallaita ce sallaita ya ce abin nufi annabi ya tambaye shi ce shin kayi sallah ne da ka shigo masallaci sai ce masa a'a to mala ya fitar mana da fa'idodi da yawa a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko da ya fitar ya ce fil hadisi dalilun ala annahu yashra'u lil insani idza dakala al masjid wal khatibu يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس yace a cikin hadisin akwai dalili da yake gwada mana cewa duk lokacin da mutum ya shiga masallaci alhali mai hudu ba yana hudu ba an shar'anta masa yayi mai yayi sallah raka'a amma ku gane bambancin ba yana zaune a masallacin ba a'a shigowa ya samu wa liman yana hudu ba amma idan kana zaune haka kawai a cikin masallaci kuma liman ya fara hudu ba ka sake tashi ka ce za ka yi nafila wannan babu kyau amma in shigowa kai liman yana hudu ba malamai suka ce ya halatta saboda wannan hadisin hadisin dalili ne da yake gwada mana yin mai mutum ya yi sallah raka'a biyu gabanin ya zauna to wannan sallah wace sallah ce ita ce tahiyatul masjid to malami suka ce idan ka zauna ta faɗi suka ce ko ka zauna ka tuna baka yi ba to ka da dama ka tashi ka sake yin kamar salman a cikin littafinsa kitabul adab ya kawo wannan maganar ya ce wanda ya shigo masallaci sai ya manta bai yi ainihin tahiyatul masjid ba sai bayan ya zauna suka ce zaman bai sar yadda ita ba da ka zai tashi ya yi ta su ko gashi shi sa manzon Allah ku duba mai yana hudu ba amma ya dakatar ya faɗi wannan magana to da ka sai suka ce wannan shine dalili ɗaya daga cikin fa'idar da za mu samu a cikin wannan hadisi kenan li hadisul bab malaiti saboda hadisin da ya zo a wannan babu in kaulihi sallallahu alaihi wasallam sannan da kuma faɗin manzon Allah bai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa idza jaa ahadukum yawmal juma'ati wal imamu yaktubu falyarka raka'atayn manzo Allah yana cewa idan ɗayan ku ya zo masallacin juma'a a lokacin da ya zo kuma limami yana hudu ba sai ce masa faliyar ka rakate kar ya zauna yi raka'a raka'a biyu wale ta jawwas fihima kuma a wannan ruwayan hadisi manzo Allah ya ce mutum ya kyautata sallan a ciki kar ya yi sallan fuju-fuju haka kawai ya ce bari ya yi daga a'a ya yi ta nitsatsiya da kyautatawa da kawai wani hadisi imam muslim ya fitar da shi sannan wa haza musabu ahmad ya ce wannan fahimtar daga cikin malama da suke da wannan fahimta din akwai imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wannan babban malami ne na me na musulunci wanda har ya kai matsayin da yake da masaba amma duk da haka irin wayannan mutane Allah yakan jarabe su dare imamu ahmad bai da lafiya sai shaidan ya zo ta kan katanga ya ce masa ya ahmad ka tsira masa ya ahmad ka tsira ɗansa yana gefe sai yana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitan sai tambaye shi me yake faruwa sai ji ai shaitan da yanzu yana ce mu wai na tsira da na yadda da magana zan na halaka shi sa a kowace gaba shaitan zai iya zuwa kanka eh shi sa imamu zahabi a cikin littafinsa yake cewa yana daga cikin abin da zai baka kariya daga sharrin shaitan in ka zo mutuwa ka yawaita yin addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yace wa hab lana min ladunka rahma shine me yace mala'ika jibril ne Allah zai aiko shi lokacin da mala'ika yazo zai dauki ranka shine milladunka rahmatin kin kana cewa rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatan ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu fa hab lana min ladunka rahma ka mana baiwa da jin kai da gare ka shi daga ka mana wanda zai taimaka mana a lokacin da ranmu zai fita a jikinmu kar wani shaidani ya zo ya ci galaba a kanmu shi da sai Allah ya kuma mala'ika jibril sai ya kore shi kaga mutum bai da karfin imani bai da karfin tauhidi abinda ya gagari mutane da dama a wannan lokaci muna wasa da ta'aqida muna wasa da tauhidi shi sa abubuwan mu da dama suka suke gagara yiwa yanzu wani abun ka zai gagara sai kai ta tunanin anya bawa ne yamin kaza da sauran ka imani wallahi da sauranka a tauhidi ba wanda ya sai makona duk abin da ga ya faru da sanin Allah kuma Allah ya kaddara shi sa bai faru da Allah bai kaddara shi ba zai faru da ka mu gyara tsakaninmu da ubangiji tun kare wasa da irin wannan amma ku ga Imam Muhammad shedan ya zo masa ya ce wani ka ci ce a Allah ina neman tsari da kai shedan sai ya tafi sai dan sai je yana yana wannan yace me faru sai ga ya masa dalili daga kenan dan adam sai ya dage to shi sa wannan addu'a tana da muhimmanci Allah ya ba mu iko kiyayewa yace wa shafi'i da kuma imamu shafi Muhammad ibn Idris wannan babban malami ne shi ma yana da masabata ta kansa an ce malami ne masanin ilimin halayyar dan adam imamu shafi ba daga ya ganka zai gane cewa wane mutumin kirki ne ko wane mutumin maza saboda karatun da ya akan tabiyar dan adam amma ya ce wata ya yi kusa ya zubar da littattafansa gaba daya aka ce bai faru ya ce ya je ziyara sai ya zo wani gari sai dare ya masa sai ga wani mutum bai katon kai da jajayen idanu ya siffanta mutumin ya ce a tsari na ilimi wannan mutumin ba mutumin kirki ba ba za ka taɓa samun abin alheri ta da shi amma sai mutum ya ba shi gun kwana ya ba shi shimfiɗi ya ba shi ruwa ya ba shi abinci ya yi komi da komi ya ce kwana ya yi na zulumi shin karatun da ya daidai ne kuwa kwana ya yi na zulumi yana tattisidin ko ya je ya zubar da littattafan zane da gari ya waye a kawo masa ruwa ya wanka sai ya gawa mutumin ya ce sunana muhammad ibn idris da shafi ko allah zai sa ka zo garin madina in ka tambaya za a kai ga gona ni zan tafi sai ca taburmar da aka ta kuwa ka ce kaga abin da ya karanta ya bayyana ce sai ji sauki a ransa saboda ya gane karatunsa da dai ne ya ce taburma da aka kama da abinci da aka baka da ruwa da kasha da gun da kwana duk sai ka biya ya ce a ba ko bai zan biya so ya kamata ka san dan adam ko haka mutum yake a shekara tun sa daidai so kaga haka mutane su ya ce masa ya ce da ya ɗauka aikin banzaye ashe da gaske ya yi karatu mutane masu karanta halayen ɗan adam su haka mutum yake wa halul hadis da ma'abota hadisi duka sun tafi akan me yan mutum ya shiga masallaci limami yana hudu ba inda ya shiga yayi to kar ya zauna sai ya yi sallah raka'a wannan saboda wannan hadisi din wadha fa badul ulama yace wasu ma wasu sashi daga cikin malumai sun tafi ila annahu yashrabu zalika an shar'anta haka wa hadha masabu abi hanifa wa malik la yashra'u zalika cha ba shar'anta haka inda ka zo latti limam ya fara hudu ba a wajen imam malik da abu hanifa su suna ga kawai ba za ka yi wata sallah ba sai dai ka zauna ka saurari hudu ba wa qalu an hadha hadith an hadithul bab suka suka yi magana akan hadisin nan da muka karanta suka ce me inna khasatun bisulaik ta ce wannan matsala din keɓantacciya ce da shi wancan sahabi sulaik ba ta da alaka da kowa to amma sai suka ce wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce innama qasada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqa nasu ala sulaik ce annabi ya yi nufi ne kawai mutane su yi wa sulai sadaka shi sa ya tada shi ce kai ka yi sallah ne wani sai ce a'a sai ce tashi ka yi sallah don mutane su ga halin da ya shigo masallaci su taimaka masa a wannan gabar abin da zan karanta da muku abin da zan ba mu shawara karka damu da tsaftar mutum ka dinga kula da yadda mutum yake idan mutum ya zama yana cikin halin bukata ba mu dinga kokarin wajen shiga hidimu irin waɗannan mutane idan ka da riga ba sai ta mutu ba akwai mutane da za su sa in kai misali iri na ne mai jiki kana gan ka bai wani ba sai ka biya tela ya rage ka kira wani mutum ka ce gaga wancan mutum ka rage riguna na yadda za su yi daidai a wancan sai ka ɗiba ka baiwa wanda za ka bashi kar ka bari riga sai ta mutu shekara uku hudu ka ce za ka bada ita ana kai ma damun ka gaji da ita eh Allah kuma ya ce kar ku ciyar sai abin da kuke so ko lan tunalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu gidan aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so haka Allah ya ce kar ku bayar sai abin da kuke so za ka kun ashe wani hadisi daga cikin darasin da yake koya mana shine duk wanda yake rayuwa da mutane to ya dinga kula da su in dai kana da dama kaga wani yana cikin halin bukata ka tallafa masa ba sai ya zo ya bude baki ya ce wane taimaka min ba sai ya zo ya faɗa ba ka fitar ka taimake shi Allah zai shigo al'amuranka duk wanda ya faranta wani Allah zai faranta masa duk wanda ya sauƙaƙa wani Allah zai sauƙaƙa masa duk wanda ya taimake wani Allah zai taimake shi hadisai sun tabbatar da haka wanda Allah yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin bayan Allah da suke bayan wannan duniya Allah da ke sama zai tausaya muku duba yadda al'umma take cikin halin kakanaka yau musamman abin da za a sa a baka duk wanda yake da dama wala ya dinga kula da mutane yana tallafa musu gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka karanta tarihin magabata za a gani irin su Zainul Abidin ku karanta tarihin rayuwarsa mu ji irin abin da yayi a garin Madina so ya kamata mu yi koyi da irin wannan to abu na biyu yace mashru'iyyatu takhfifu hatayn rak'atayn a cikin hadisin za mu fahimci mai an shar'anta mutum ya sauƙaƙa waɗannan raka'o'i guda biyu da za ka yi mana ko da za ka yi su da kyau to kasa ɗauki lokaci don me don ka ka'idar da su ka kuma saurare hudubar da ake yi dai sai yana daga cikin saƙon da yake isar mana cewa in an ka zo masallaci to kar ka ɗauki lokaci kana yin waɗannan raka'o'i ka yi su raka'o'i masu sauƙi ba don kuma ba don ka gama su da wuri sannan kuma ka saurari hudu ba domin sauraron hudu ba ɗin yana daga cikin abin da ake so ɗan adam ya sannan abu na uku suka ce inda kalal masjid idan mutum ya shiga masallaci wal imamu ya khutubu alhali limami yana kutuba yusalli rakatain mutum zai salla guda zai salla raka'a biyu wala ya tajawwaza kuma ma'ana su suka ce mutum ba zai tsaya ya tajawizin su ba zai yi su da sauki amma ko ba zai tsananta ba sai yi su masu kyau matsakaya ainihin mai masauƙaƙa sai ka yi su don ka samu hudu ba na hudu mashru'iyatul khutbati lil juma'a wani hadisi yana karantar da mu cewa mai shari'a ne yin hudu ba ranar juma'a duk sallar juma'a da za a yi ta babu hudu ba wannan sallar ba ta yi ba daka sai mai sai mutum sai an samu limami ya yi hudu ba a ranar a wannan sallar din sannan na biyar ce jawazul kalami lil khatib liman yukhatibu akwai halaccin a cikin hadisin za mu fahimci akwai halacci na mai na magana mai hudu ba ya yi magana alhali yana hudu basa ya yi magana wanda ya halatta sai kana cikin hudu ba sai kaga wani abin da aka yi ba daidai ba kana liman ya halatta ka tashi ka yi magana ka ɗan dakatar da hudu ba ka yi magana kamar yadda annabi ya dakatar da hudu ba ya ce wa wancan mutumin wani ka yi sallah kuwa ya ce a'a ya ce to tashi ka yi sallah sannan kuma sai ci gaba da mai da hudubarsa da suka ce cikin hadisin za mu fahimci haka jawazul kalami lil khatib liman yukhatib halaccin magana ga wanda yake huduba ga ga mutanen da yake huduba ga mai huduba ga mutanen da yake huduba da su ko yake magana da su idan mutum ya samu daman wannan yace amma ana iya togewa haramcin magana a lokacin da ake hudu ba ga wadda suke sauraro da shi kansa liman in ba bukata ce ta zo ba ba zai yi magana ba kunga wannan shi sa aka ce lokacin umar yana khalifa da yake yana cikin waliyan Allah waliyan da ake gadara da su waliyan da suke neman yardar Allah ba waliyan da suke so a san su a duniya ba yana cikin hudu ba sai Allah ya ya masa mai ya gwada masa cewa ga wata rindinarsa da ya tura yaƙi za a ci galaba a kanta yana kan mumbarin hudu ba ya kira kwamandan yaƙi ya ce sariyatul jabal aljabal ya kira ya ce sariya kuje ku hau dutse ku hau dutse kan alman tarihi sun ce duk wanda yake filin yaƙin ya ji muryar kowa yana garin madina kama a ce kana adare ka kira mutum a sakuto babu waya babu komi ya kira sariya ya ce masa kuje ku hau dutse kaza saboda za a ci mu kuma sariya ya je hau dutse ƙarshen walittaka kenan ko amma suna cewa a tira da su ko sun ce a gina masallaci a kan kabarinsu ko sun ce a yi kaza kaza kan babu sai da su neman yardar Allah suke ba neman mutane su zo su kewaye su su gada wa mutane cewa su masu daraja bane haka kuma an ka bibi tarihin waliyan Allah da aka ba da labarin su haka za a gani eh karanta tarihin Jurej ai man san kisan Jurej ko shi da gyatu masa Jurej da gyatu masa ta zo ta kira shi yana sallah ya ce rabbi ummi wa salati ta tafi bai amsa ba ta sake zuwa wani lokaci ta ce ya Jurej ya ce rabbi ummi wa salati da riska ga sauro ta ce Allah jarabe ka da mace ma Allah ya amsa addu'arta yana zo ne da bada wata baiwar Allah ta yi laifi ta yi ciki aka kama ta kewaye muke ciki ta ce jurayu ne aka zo aka kamo shi ana dukansa ce munafikin Allah ashe kaza kaza kaza ka dawo bayan gari ashe laifi kake yi da ya zo ya ce shi alfarma ɗaya yake nema a wajen mai shari'a a neman masa gyatu masa aka kira ta ya mata bayani ya ce ranar kaza kin zo kin kira ni ban amsa ba ina sallah ranar kaza kin zo ranar kaza kin zo sai kika mun addu'a to ga addu'a ta kama in kina so na fita a wannan addu'a a wannan jarabawa to ki yafe mini wancan abin da ya faru na ki amsa miki irin da kika da ta ce in haka ne na yafe sai sallah raka'a biyu aka ce sai zo tsikar cikin mata ya ce kai waye ubanka sai ya ce babansa wane ne suka zo suka ce a kai mutumin kwarai ne za mu gina maka gidanka da zinare da ce a ku bayar min ita bukan nan yadda take mutumin yau ne waliya waliyan mu ko da gaga an ta yin wannan abu to haka uwe sulkarni manzo Allah ya bada labarin sa Umar Umar manzo Allah ya kira shi ce kai Umar wani lokaci zai zo akwai wani mutum sunansa Uwaisu in kun haɗu da shi ka ce roƙa maka Allah Allah ya maka gafara iya wannan ya ishe ga gane matsayin wancan mutum Umar ɗan Kaddafi ne aka ce zai haɗu da wani mutum shi ya roƙi Umar Umar ya roƙi wannan mutumin wannan mutum ya roƙa masa Allah Allah ya masa gafara ko kun san Umar ɗin yana da matsayi mai girma wata ran ya zo zai tafi aikin hajji ya je wajen manzon Allah ce ya manzon Allah ina neman izinin ka zan tafi aikin hajji ya ce masa ya ya Umar la tansana fi du'aika ya ce in ka je karka manta da mu cikin addu'o'in da zaka Umar ya ce bai taba jin daɗi a duniya irin wannan kalmar annabi da yake koyar da mutane addu'a shi ce ne masa addu'a wannan da ya ce annabi ya ce shi ya masa addu'a shi kuma yanzu ake umarta in ya haɗu da wani mutum ya roƙe shi wannan mutum ya roƙa masa gafarar Allah ai ka san wancan kuma shi ma babba ne ko to Umar saboda kwaɗayi daga ya ga karabka tawaga sun fito daga ƙasar Sham da ina ne sai ya tambaye su ya ce afikum uwais cikin ku akwai uwais har wata ya haɗu da su ya haɗu da shi sai ya tambaye shi wasu alamomi da manzon Allah ya gaya masa ya ce ga yadda zaka gane shi na farko mutum ne da ya zauna da gyatumarsa ya mata biyayya kunga iyaye mutum kar ya wasa da su wallahi tallahi duk wanda yake da uwa ko uba to kar ya wasa da su ba karamar dama Allah ya bashi da zai samu duk irin daukakar da yake nema musamman ma uwa hadisi ya tabbata cewa ranar da gyatumar ka ta rasu Allah da kansa zai ce wane wanda nake daga maka kafa don ita ta kare ka je ka ji da kanka kagan mutum yana da uwa kare wasa karka yi wasa wallahi to shi gyatumarsa ne ya yi ta mata hidima har Allah ya daga darajarsa haka sai ce eh ina da gyatumata kaji kaji kaji sai ce ka taɓa yin jinyan kuturta ya ce eh ya ce na warke amma ku kaza ne bai warke ba sai nuna masa wani ɗan kuri a nan shi ne bai warke ba kuma annabi ya faɗa masa sai ce annabi ya ce mun haɗu da kai ka roƙa mun Allah ya mun gafara ya ce annabin ne ya faɗi haka ya ce eh ya ce Allah ka gafarta a umar to fikihun da za mu fitar shi ne sai ya ce masa ina ka nufa zan je go kaza sai ce to bari na rubuta maka takarda sai ka tafi gidan gwamnati ka zauna wa abinda muke da nema eh har yanzu kowa da malami da almatiri da kowa ya za a iya shiga karkashin alajuwa ne ya za a iya je gun gwamnawa ne ya za a iya je gun ministawa ne ya za a yi kaza kaza malinta ta zama abincin tuwo kawai ka gane Allah ya shirya da mu na sauraron Dr. Ahmad biyu ki Allah ya cikinsa ta rama ya ce mutanen da ai duk abin da musulunci ya faɗa a kansu suke zai shi sa babu abin da ya gagare su ya ce amma yau ga musulunci ga karatu amma abu ya gagara sai ce ai malintacce ba irin ta da ina wata wani fahimta ya ce malintacce ba irin ta da sai ya kamata mu gane wannan sakon da yake faɗa Allah ya datar da zaka shi sai yayi yayi masa addu'a yace shi kuma zai bayi takarda ya tafi gurin gwamnati a kula da shi ce ya Umar ina cikin mutane ba san ko ni waye ba ya zan je in tona wa kaina asiri ce kamar ne kawai cikin mutane masu kura ya zama sa a cikin talaka ba wanda ya san shi amma yana da matsayi a gun ubangiji to matsayinsa bai bayyana ba sai da wata ran ya tafi aikin haji ai wani mutum daga garin da yake sai tafi aikin haji sai suka haɗu da Umar dan Khattabi sai Umar ya tambaye wannan mutum kai daga ina kake sai da ku kaza nake yace ka san wani mutum mai suna Uwais wancan mutumin sai ya faɗi kalmomi na kaskanci yace wani kaskantaccen mutum yace kai ka shaidinka shawara zan baka in kaje ka ce roƙa maka Allah ya gafarta maka sai mutum ya tsorata da ya dawo a aikin hajji ya je samu uwai sun karni ya ce ina roƙon ka wani ka roƙa mun Allah ya gafarta sai ce ka haɗu da Umar ɗan Kattabi ne ya ce wanda ke ya ce Allah ya gafarta maka sai je ya samu Umar ya ce Umar na cikin mutane ba san ko ne waye ba ka je ka tona mun asiri yau da kai da su ba za ku sake gani na ba to walittaka kenan ta gaskiya duk wani waliyin da kaje na so wai sai an san shi to ƙarya yake wallahi kawai ka nemi sanuwa a wajen ubangiji Allah shi ne asalin walittaka ma dai kaje na cewa ainihin mu ne ware ka ƙarya yake so bai cin abinci ne dan wanki ne eh wallahi dan wanki ne kawai ka rabu da shi wankan ku zai tafi kawai gaga an gamu da fitina Allah ya shirya ta to kaga wannan shine sannan abu na shida suka ce ahammiyatu tahiyatul masjid cikin abin da aka fitar na fikihun wannan hadisi yana gwada mana mahimmancin sallar tahiyatul masjid ana kada mutum ya shiga masallaci bai sallah raka'a biyu sai sai na daga cikin sakon da yake isar da mu shi yasa annabi ya ce masa ya fulan har sallaita ya ce masa ya kai wani kayi sallah ya ce la ya ce kun farka arkatai ka tashi kai raka abi fa kama fa sallah rakatai sai tashi ya sallah raka abi shikenan na fatan baita lianna annabi sallallahu alaihi wasallam qada khutbatan annabi ya yanke hudubarsa da yake yi wa amara biha yayi umarni da a tashi ai wannan sala ma shtigalin musalli biha tare da yadda masallaci yake shigaltuwa da ta an sima il kutuba a kan sauraron kutuba ɗin goga wannan sai yake gwada mana cewa mai ashe ya kamata mutum kar ya sakaci kuma ga wani misali in za mu shiga masallaci da ke gawa oga na ce mutum ne zai tafi kano sai da ya je gadar wudil sai ya kama bacci bacci minti nawa zai ya shiga kano to ka yi shekara hamsin a duniya eh ka yi tafiya ka kusan kabari kuma sai ka zo a shekara 20 ko 30 da ya rike maka kuma ka kasa yin abin kirki ai duk gabar da ka samu to aikin alheri ya kamata kai shi za idan yanzu aka yi sallah idan yara masu bukin gemu suka fita a masallaci ba su yi nafila ba irin hairin ka da sauransu bai kyautu a ce mun fita a masallaci ba sai ka yi sallah raka'a biyu ta nafila saboda so kake ka ciccika a gurin da karar rage saboda dole ka san tafiya ta yi nisa shek ahmad tijani guruntu ya ce ya ce in kai shekara hamsin kana tafiya komin sai ɗinka ai kai kusan zuwa iyaka komin sai ɗinka ya ce kai kusan zuwa iya ya kamata ka dage so da ka yan uwa mu dage mu yi abin kirki Allah ya datar da mu na bakwai suka ce mai annahu idza dakala almasjid yawm aljumaa idan mutum ya shiga masallaci ranar juma'a wal mu'adhdhin yu'adhdhin mai kiran sallah yana kiran sallah fal afdalu abinda yafi an yusalli tahiyat almasjid shine yayi sallan nan ta tahiyat almasjid wala yajibu almu'adhdhin ba zai amsa wa mai kiran sallah ba kun san an shar'anta cewa mai idan lada ne yana kiran sallah manzo Allah ce ba qulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abin da ladan yake faɗa idan ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah har zuwa ƙarshe to sai suka ce abun da yafi in ka shigo masallaci mana ka kure latti kenan ka zo ka samu liman lada ne yana kiran sallah to kuma ka shiga masallaci suka ce to ba za ka shagaltu da bin ladan ba abin da ya fi dacewa kawai ka yi tahiyatul masjid wannan yana gwada maka irin matsayi na wannan sallah da ba za ka samu muna da sakaci wajen kiyayewa da yi akan wannan fa ibn hazm ya zama malami ibn hazm az-zahiri aka ce wata ran ya shigo masallaci sai wasu mutane ya samu malamai almajirai ma abota ilimin hadisi bayan sallar la'asar sai suka ce masa annabi ya ce in mutu ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi sallar raka'a sai ya tashi ya sallar raka'a kashe gari da ya da masallaci a daidai wannan lokacin ya daga hannu zai kabara sai suka ce ba a sallah bayan sallar la'asar yanzu ya samu mai ya samu gwarwar kai to ya zai kaga da yake musulmi ne masu bin diddiki ba irin musulman yau ba ne kasan musulmin yau za a ce maka abu kaza ba yi da kyau ba yi da asali sai ka ce mu haka muka gana yi haka za mu rayu haka za ka sha duka ko wallahi Allah da gaske a ce maka ga abin da yake da asali wannan abun bai da asali ka ce wanda bai da asalin shi za ka yi saboda kawai sassan zuciyarka za ka sha duka wallahi daga shi ibn hazm sai ce to shi fa ba zai zama kwallo ba ji an ce sallah yau an ce kare to me wannan sai shiga ya ta karatu ya ta karatu har sai da ya gano akwai nafila mai sababi akwai nafila mara sababi to nafila mai sababi ita ba wani lokacin da aka hana yin ta daga cikin nafila mai sababi akwai shigar masallaci sababin yin wannan nafila shine shigar ka masallaci kuma kana da alwala da aka kuga anan ya karaɗe ilimi ya zo kuma ya dinga dukan mutane da hujjoji da dalilai iri-iri kai sake abu ba sai cikawa hadisi ko aya har ya furnaci mutane ya furnace su suka je suka kona labirarin suka ce ba su ga yarai suka kone labirarin shi da ya zo ya gani sai ya musu dariya kawai sai sake waɗansu ‘yan betuka ya ce wa in tarikul kirdasa la ta harkul lazir ta dammana hulkirdasu bal huwa fi sadari ya siru ma'i haisu ta kallon raka ibi wa yan zilo in an zil wa yi tufanu fi kabari ya ce yankun kona littafi ba kona abin da littafi ya kunsa ba bal ba haka ba huwa fi sadari wani abin a cikin kirjina ina tafiya da shi ya siru ma'i ina tafiya tare da ni wa yanzilu in anzil zai sauka dukkan da na sauka wannan ilimin zai sauka da ni yace abin takeici da baku sani ba kuma wa yudfanu fi kabari in na mutu za abin ne da abina kaga haka ake su in an ce ga wata mas'ala da aka ce wannan ba daidai bane je ka nema ilimin ce karka yi da ka karka dauka ra'ayi ne addini ba ra'ayi bane sayyidina aliyu ya ce da addini ra'ayi ne ba hujja ake nema ba da in ka zo shafar huffi karkashin huffin shi fi dacewa ka shafa ba saman sa amma addini ra'ayi ne ba shari'a ce da shari'a sai ta ce ka shafi saman huffi a hankalce ina zaka ina ake taka najisa kasa to nan ya kamata a goge amma shari'a ta ce a ka shafi sama so addini ba ra'ayi bane addini hujja ake amfani da ita da kan kai zai kai shirminka sai a kama karan lahira baka sai a zaka to shi sa sai suka ce in ka shiga masallaci abin da yafi dacewa lokacin da ka shiga lada ne na kiran sallah karka damu da bibiyar ladan kai tahiyatul masjid Allah ya datar da mu da ka kuga cewa mai wannan shine abin da mala ya kawo mana a cikin wannan ainihin fa'idodi a cikin wannan hadisi kuma suka sannan suka ce na na ƙarshe yace la yajuzu lil insani at-taqaddi riqab riqab yawm al-juma yace daga cikin kuma abin da ake so mutum ya kiyaye bai halatta ba ranar juma'a mutum ya dinga taka kan mutane yana ketare mutane wannan kuma yana gwada mana mutum ya zo masallaci da wuri kun ga wancan mutumin ai tsallakowa ya ya shigo cikin mutane har annabi ya gan shi to amma da ya gane yana da wata bukata ko yana da wata siffa ta musamman sai annabi bai masa magana akan wancan sai ya fitar da wani fikihu na daban don mutane su fahimci yadda ake fahimtar mai bukata a masa agaji ina ba ta mun fahimta daka wannan amma bai dace ba ranar juma'a ka ƙi zuwa masallaci da wuri kuma ka ce sai ka samu sahun gaba kamar yadda za ka samu mutane a masallaci a nan suna da irin wannan mutum ya ƙi zuwa masallaci a kan lokaci kuma ya ce sai ya samu sahun gaba wannan kuskure ne wallahi kuskure ne in kana son sahun gaba ka zo da wuri ina wata mun fahimta duk wanda yake da wannan halin sai ya je ya yi sallah ya yi wa wani sallah eh in ka shiga ka cutar da wani bai ji daɗi ba kaga ladan sallar ka zaɗi ba kayi wani sallah so ya kamata mu kiyaye duk wanda yake son sahun gaba ba sai ran juma'a ba ko yanzu ka zo to ka zo da wuri ka shiga sahun gaba kar ka dinga ketare mutane ga mutum da shekarun sa wani ya za tsallaka shi duk wannan rashin tarbiyya ne masallaci kuma nan ake samun mai ladabi da tarbiyya da biyayya ka san mutum ya girme ka to ka gane yana da kima yaushe za ka zo ka sa kafa ka ketara shi ai ba za ka ji daɗi ba kai Allah ya datar da mu baya sauran lokaci a sauran na minti biyar ko lokaci ya yi ma ina ga to Allah ya datar da mu sai mu tashi akan hadisi daga bayan Allah ya rayar da mu to bari mu ƙara sai ce li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin sa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce lirajulil ladhi dakala don gaya da mutumin da ya shiga masallaci wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya kutubu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana huduba a lokacin sai wani mutum ya shigo masallaci sai annabi ya ce masa mai ejlis ka zauna kada a zaita wa anaita yace ka cutar kuma ka yi latti ka yi latti kuma ka zo ka cutar da mutane ya za ka zo ka ce sai ka ƙetare mutane saboda wannan hadisi ba a so mutum ya dinga ƙetare mutane ya dinga kaza kaza da aka cutar da mutane Allah ya datar da mu wa qala ba'dul fuqaha qalu makruh wasashi daga cikin malaman fiqh suka ce wannan aikin abu ne wanda yake makaruhi duk da cewa dai magana ce mai rauni amma sun ce yin haka mutum ya aikata makaruhi ka zo ka dinga ketare wuyan mutane ba ka zo masallaci da wuri ba wallahu ta'ala alam ne maganar ka to Allah sana san na'am na'am to mala yace kamar mutumin da yake da mahaifa sai suka rasu kuma yakan ɗauki yakan samu lokaci-lokaci ya je makabartar don yi musu addu'a shin haka ya halatta ko bai halatta ba e zuwa ziyarar kabari ya halatta da na iyaye da na sauran al'umma sai dai abin da ake so a ladabin ziyartar makabarta shine in ka je ziyarar kabari na farko ba kan kabarin za ka je ka tsaya ba da yawa an kaga mutane a makabarta za ga mutum sai ya je ya tsallaka kabarruka ya ja samu kabarin babansa ko na yatin masa ko na wani uwansa ya durkusa a kai yayi kaza kaza wannan duk bai da a shari'a babu wannan abinda aka shar'anta na farko shine zaka ce in ka je zaka shiga ce assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم الأفو والآفية اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة إن كي ونن تسيكما كي كي قصدي أنا كي نية سيكا كلا الكبلة بما كبرن ذاك جي كنسا الكبلة ذاك كلا سيكي الدعاء وانت كذو مسا زيارة kasatan in babanka ne in gyatumarka ne in wani wanka ne in wani yayanka ne in wani abokinka ne in wani amininka ne sai ka masa addu'a irin wadda za ta wadda Allah ya so ga maka na'am ok idan ka shi- je za ka shiga za ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ko mutanen wannan gida muna ina roƙa muku Allah ya yi muku afuwa ya mana afuwa in Allah ya yarda mu ma masu riskar ku ne ka gane sai ka shiga daga cikin laduba da aka ce karka shiga tsakanin kabari da kabari da takalmi aka ce imamu ahmad ibn hanbal idan ya zo makabarta a bakin gadi yake aje takalminsa ba ya shiga makabarta da takalmi saboda kiyayewa ba a zama a kan kabari ba a taka kabga- kabari duk wa'annan an hana da ba ta ka fahimta in kuma ka musu addu'a ya an Allah da za ta shiga wallahu alam eh wa alaikum assalam na'am na'am to mala yace wai an yi batu akan nafila mai sababi da nafila mara sababi haka ne nafila mai dalili ita ce sababi to nafila mai dalili ita ce nafilfilin da wasu dalili ne ke kawo su misali shiga masallaci wannan dalilin shiga masallaci in za ka zauna to ba a so ka zauna sai ka yi sallah raka'a biyu to ita wannan nafila ta ta gaisuwa a masallaci ba wani lokaci da aka haramta na biyu akwai nafila mai dalili kamar sunan alwudu'i idan kai alwala ana so kar ta bushe sai ka yi sallah raka'a biyu idan za ka iya to irin wa'annan su ne nafila masu dalili idan ka shiga masallaci za ka yi su kuma a kowane lokaci ana yin su akwai na filfili marasa sababi ba a yin su kowane lokaci ba a yin su lokacin da rana take fitowa ba a yin su lokacin da rana take tsakiyar sama ba a yin su lokacin da rana ta tafi za ta faɗi wayannan na filfili an hana a gane yawa to daga ciki akwai sunanin rawatib jerantattun na filfili da ake yin su a bayan salloli wayannan su ne na filfili ba masu dalili ba su sai a gidan da sallah ake yin su to ba a yin su kowane lokaci shine kuma wannan da kaji an ce ba a yin sallah bayan sallar la'asar da fatan fahimta yawa to na to na farko dai sallar la'asar ita ba ta cikin nafilan da ake kiran surawat ka gane ita annabi ya keɓance ta da addu'a ta musamman ya ce rahimallahu imra'an salla arba'an qablal asad Allah ji kan mutumin da ya yi salla raka'a hudu gabanin sallar la'asar wannan matsayinta daban ne to amma sunanin rawatib za ka yi biyu gabanin sallan asuba shine rakatiyar fajr za ka yi hudu gabanin sallan azhar za ka yi biyu ko hudu bayan sallan azhar abinda kake tambaya za ka yi raka'a biyu ko kuma ka yi hudu bayan sallan azhar duk ya halatta hadisai ga sunan cikin riyadus salihina imam nawawi ya kawo su so za ka yi kuma biyu gabanin isha ko bayan isha biyu gabanin magariba kawai bayan magariba to in ka tara su za su ba ka raka'a sha biyu wallahu ta'ala alam eh malam lokaci ba mu je ta na na a ai sai ka ɗauko layin da ba sai ka ƙetare mutane ba kuma kai larura ce ta fitar da kai ba wai latti ka zo ba ai wanda aka hana ketare wuyan mutane shine wanda ba zai zo da wuri ba kuma ya ce dole sai ya samu wani sahu na musamman shine aka hana na fatan ka fahimta wallahu ta'ala alam hada kai ustaz eh wannan kuma matsayin sa daban hadisi ya ce idan ka ga wani kafa a cikin sahu ka cika ce ta yana da tana da falala na daban amma wannan ai sai in an tashi ko shine hadisi da yake magana Allah ya datar da Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qi anna wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna tawassuli da wannan addu'a muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mai albarka Allah ka ƙara mata albarka Allah ka ƙara mana zaman lafiya da aminci a cikin wannan ƙasa yan uwanmu da suke yankuna suke cikin ɗarɗar Allah ka kai musu aminci Allah ka kai musu aminci shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wadata da jin tausayi cikin zukatansu Allah muna roƙon ka sa musu wadata da jin tausayi cikin zukatansu Allah ka ba su yin abin da za su taimaka wa ƙasa da al'umma Allah muna roƙon ka ka shiryar da mu da ƴaƴayenmu abin da muka haifa Allah ka sa musu albarka Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka raba mu da dukkan abin da ya fi ƙarfin mu duk abin da ya gagare mu Allah ka isar mana Allah ka tabbatar mana da bukatunmu ka biya mana su wanda suke fama da basu suka ya Allah kowa ka hore masa yadda zai biya bashin da yake damunsa Allah ka mana mafita a ciki ya Allah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله